إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha uku ga wata na jumadal ula hijira shekara 441 wanda ya dace da takwas ga watan ɗaya shekara 2020 yau insha Allah za mu ci gaba da karatun da na littafin mawaɗa ta imam malik yau za mu yi darasi na 32 insha Allah sati dai da ya gabata mun ji darasinmu da muka yi na fadala ta sallar jama'a na lada da ake samu sama da wanda ya salla shi ɗaya da limki 27 ba lada 27 ba juz'i ya ce ko daraja kinan ladan da mutum zai samu shi ɗaya a cikin sallah shi daya to in yi da jama'a za a limka mai so 27 mun ce ba magana ba ce ta lada don lada aka ce hasana shi kuma wannan daraja aka ce wannan fasara ta sa wasu ke ɗoka cewa wanda ya salla shi ɗaya lada ɗaya ne shi man yi wasa ɗaya ma kubce tunda ɗaya ne to babu haka ba ne ba ga karatun ƙur'ani ga sauran azkar da aka yi dai to kurin dai abin da ake samu in nawa ne an kai da jama'a za a limka masu 27 da magana wasu shahidai da aka ambata irin masu wanda ya mutu akan cikin alloba duka epidemi duka wata alloba da ka mutu kana ɗaukan sunan shahidi haka wanda ya mutu akan ciwon ciki haka wanda ya mutu a cikin ruwa da wanda gini ya danne da wanda ya mutu kuma a wajen fi sabilillah a wannan wurare an karantar da mu bayan ka wannan hadisi muhimmancin kiran sallah da zauwa sallah da wuri bayan wannan mun ɗauki muhimmancin samun sallah cikin jama'a kada ka ce kai ƙiyamar layil tahajjud bautar Allah cikin dare ta hana ka sallah ta asuba cikin jama'a mun karanci labarin Umar bin Khattab da shi da ɗaya Sulaiman bin Abi Hathama wanda ya kwan iya sallah bai kuma bai ganshi bai tambaye babu ta ce aije kwana iya sallah kuma da ce in sallah jama'a cikin sallah da jama'a sallah asuba ta haimin rayu dare gaba daya wannan ya karantar da ita ko da mu cewa mahimmancin sallah ta cikin jama'a ya haƙi amulayin kuma ga fadala da muka ɗauka ta wanda ya sallar isha cikin jama'a za a ba shi lada wani tukuci ne kurin lada na musamman na yara ya rabin dare wanda ya sallar asuba cikin jama'a shi ma ladan raya rabin dare an gama guda biyu kenan kaman ka raya daren gaba daya wanda muhimmancin samun sallah cikin jama'a kenan akan shi ne karatunmu da ya gabata sati da huti yanzu za mu tashi insha za mu tashi i'adatu salati ma'al imam sake sallah kayi sallah a gida ko a wani wuri dai daban kai daya sai ka zo ka samu liman iya sallah sake wannan sallah ce za mu ji bayani a kanta حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ديد يقال له بسر بن محجن عن عبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت شيني أبندا يكي كرنت دمو أنا mihijan cikin sahabbai ne kawai ɗan shi ke ba da labari busur baban shi mihijan kan fi majalisun ma'aikata iya cikin wani majalisi kinan suna zamane tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'udu na bisala aka yi kiran sallah sanarwa da shigar lokacin sallah faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallah manzanar sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je sallah sun maraja ya dawo inda ya bar mihijar da ya dawo wa mihijanin fi majalisi iya nan a inda manzan Allah ya bar shi sallallahu bai canza wuri ba lam yusallima bi salla ba tare da manzan sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma man aka an tusalli ma'a ma'an nas me ya hana kai sallah tare da jama'a da mutane mana ka ki sallah ka tsaye ka tsaya kai da yana alasta bi rajul musa kai ba musulmi bane ba kinano me yasa me na kai kai musulmi sai da kiya ba fa qala bala ya rasulullah yace eh ma'ana ni musulmi ne ya manzon Allah dan haka yake ga dalilin shi da bije sallah ba ce walakinni qad sallaitu fi ahli kin ni musulmi ne amma abin da ya hana in bi ku sallah ni na sallah a gida a gidana cikin iyalaina shi sa kenan ban yi ba tare da ku أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فسل مع الناس أن كازو كودا كاي أجدا كاي سلا تارد متاني وإن كنت قد سليت كودا كاي سلا شيني abinda yake wannan ruwaya wannan ina ga masu akwai masu bayanin neman karrara musu harafi ina ga wannan zai tsawaita lokaci amma duk da haka dai wannan dai mun ji a takaice bayani ne na mihijan iya zamne an je an yi sallah bai yi sallah ba ganin ya sallah a gida magana karantar da shi ko ka yi sallah a gida ka isko jama'a kai ma za ka bi su a yi sallah tare da kai shi ne abin da yake ruwayar cewa an abi mihijan annahu kana bi majalisin iya wani majalisin kuma duka mazamana kurin majalisin ko a wasu an san shi dai fa'uddina bi sala aka yi sanarwa da kira mana ta kiran sallah faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan sallallahu ya tashi fa salla ya yi salla sun maraja'a ya dawo wa mihijanin fi majalisi mihijan iya nan a wurin da yake zamne lam yusalli ma'ahu bi salla ba tare da wa da manzan sallallahu alaihi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce mishi ma mana'aka an tusalli ma'an nas me ya hana ka kai sallah tare da mutane alasta bi rajul muslim kai ba mutum ba mutum bane musulmi ba namiji musulmi fa qala bala ya rasul eh ni musulmi ne ya manzon Allah walakin amma ni arsallatu fi alina salla a gida a gidana wajen iyalina fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi idza ji'ta fasalli in ka zo ki da masallaci ko ka salla fasalli ma'an nas kai salla tare da mutane wa in kunta qarsallatu ko kai salla a gida وحدثني عن مالك wannan dai ruwaya cewa hadisi na Hassan ya tabbata wa haddathani an Malik an Nafi anna rajulan sa'ala Abdullah ibn Umar fa qala inni usalli fi baiti thumma udriku salata ma'a al-imam afa usalli ma'a fa qala lahu Abdullah ibn Umar na'am fa qala rajul ayyatuhuma aj'alu salati fa qala lahu ibn Umar aw dhalika ilayka إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء abin da yake wannan ruwaya hadisi ne maƙufi wani mutum ya tami abdullahi bin umar ya tami ibn umar ya ce inni usalli fi baiti ina sallah a gidana sun ma'udurka salata ma'al imam kuma zan rizki sallah tare da liman in zo kinan liman bi sallah ba a fa usalli ma'ahu zan yi sallah tare da liman ko da na yi a gida kenan fa qala lahu abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ce mishi na'am eh kinan zakai fa qala lahu ka san da tambaya dai shi mutumin sai sake cewa ayyatuhuma aj'alu salati a sallar biyu da ta horko da ta biyu wacce ce zan doka a sallata ta farilla فقال له ابن عمر او ذلك اليك sai ibn mace mishi to wannan abin hannun da yake na me ibn mace sai kwanta mishi kenan Allah zai zabo da yake so a ciki innama zalika ila Allah wannan Allah ne zai zaba ya ji allu ayatu masha zai sanya a sallar bi da kai wacce ce Allah ya so wannan hadisi ne mawqufi kuma sahihi makala na gaba in kara bayanan gaba wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna rajulan sa'ala sa'id ibn musayyib فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال رجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله yace shi mana abinda yake ba labari wani mutum shi ma nan hadisi ne wancan mawqufi ne wannan kuma zamu ga maqtu'i ne nan tabi'i ne wani mutum ya tambayi Sa'id ibn Musayyab ya ce inni usalli fi baiti ina sallah a gida na yi sallah a gida kuma na zo sun atir masallaci zan zo masallaci fa a ji da imama zan sami liman yusalli iya sallah tare da mutane tambayar da yake a fa usalli ma zan yi sallah tare da liman ba na a gida kenan kada sa'ida ce mishi na'am eh za ka yi tare da mutane faƙal rajul shi da wani mutumin sai sake cewa fa'ayyuhu ma salati sallata a biyun wannan da ta gida da ta liman wacce ce sallata faƙala sa'id a wa'anta ta ja'aluhuma kai za ka sanya su ga wacce ce ya ce inna ma dalika ilalla wannan abu ne a hannun Allah wannan duka iya karantar da kai da masala guda ta yin sallah a gida kuma ka bi liman na abin da kusa imam malik ya kawo a nan to in ka bi liman wacce ce farilla mun ji hadisi maƙufi mun ji maƙato kuma kowane wani ya inganta ga wani hadisi da ya kawo wa haddathani an malik an afif as-sahmi ar-rajul min bani asad annahu sa'ala aba ayyub al-ansari faqala inni usalli fi baiti thumma ati al-masjid فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم سهم جمع أو مثل سهم جمع yace wani mutum ya tambayi wani mutum daga cikin banu asad ya tambayi abu abu ansari cewa inni usalli fi baiti ina sallah a gida sun ma'atul masajid zan zo masallaci fa'ajidul imam an sami liman bai salla ba kenan yi salli iya salla a fa'usalli ma'ahu zan yi salla tare da jama'a shi ma ce mishi da bayo ce na'am fasalli ma'a kai salla tare da liman fasalli ma'ahu fannan man sana zalika wanda ya haka ina lausabu jama'iya da ladan jami'i ko irin ladan jami'i da za a samu na da liman kenan wannan ruwaya guda uku suna karantar da mu na cewa mutum zai bar mu Allah ya zaba hadisin biyu sun inganta amma wannan na uku bai da inganci da'ifi ne to duk da da'ifi ne dai na harkon su na ibn umar ya wadatar da mu kan fikin ibn umar to shi ne kullum muke cewa mutum idan kana karatu na abin da shi hadisi kai rikewa wannan magana da kawai annabi ne hudi ko sahabi dan akan samu faɗar sahabi ko da ta inganta yayi ta ya yayi ta akan rashin wata masaniya ta wannan abin da ya yahudi iya bai ji annabi ya magana sabanin tashi ba sai hukumci da abin da yake gani ko shahadan shi ko kuwa hukuncin wata fatawa da ya taɓa ji wanda iyawa ma ya ji abin amma an shahi shi akan samu haka sahabi ya ji magana annabi ya ce kaza wani sahabi ya ji wata ya a samu biyun a gama ya a samu ta wane ce ƙarshe ko ta wane ta wane ƙarshe kuma ba wani abin aibu ya aje ɗaya daga ɗaya ko kuma an samu nan cayi shi ya ce ayi ibnu wani ce afsal ayi ko ibnu abbas ya ce ayi dan haka samu manzon Allah manzon Allah ya ce ayi kaza to kaga kasan fata bi ko to anan dole a rinjayar da wanda manzon Allah ya ce mun ta kasa yi bacci mun sami ta manzon Allah ya ce annan kuma sai a saka diba ta biyu wata magana ce ta ƙarshe misali daga cikin sunan Tirmidhi ne mas'ala ta wakana tsakanin Abdullah bin Abbas da Abu Huraira wani Abu Huraira yake cewa mana akala ma masa na filata wadda ana da ruwaye tawadau mimma musatin nan ku yi arwala daga abin da wuta ta taba inda an dawa abu ya sha wuta kun an yi kun ku arwala sai abdullahi bin abbas iya jin haka ya ce a'a yoshi za ka ce a yi arwala din abin wuta taba yo na ce yanzu kenan ruwa maka dawa yana yana a sake arwala ya za ka kawo mana magana ka ce aka yi da abin ruwa taɓa kurin sai ya abu huraira sai ɗoki tsakuwa cikin hannun shi ya ce yaro ya bin akhi na ji so da yawa ba so ɗaya ba manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda'u mimma masatun na ya ce sama da cika wani tsakuwa ta nuna na ji wannan magana na gari ya ce ya bin akhi idza hadastuka hadisan an zuwa salama rakata bi bil amsal yace ya danna wana idan na baka labari manzo Allah yace kaka buga misali kaka ra'ayi ace manzo Allah kamar ra'ayi kaza haka shayi ruwa ma ya dawa to ra'ayi ne yace kawo yace idan ina ga manzo Allah yace kaza kaka kamar ra'ayi kaka kawo misali kaza kaza ba ka hira akwai nasi kawo baka nasi kun kyale ne shamanaya ba magana kamar ra'ayi akan to ruwa ka da ruwa ma zuke nan abin da ke ruwa ma dole hira ce kaka ƙara kamun sai ce maka manzo Allah ce to wannan magana Abu Hurairah ga abin da yake alhali akwai ruwaya shi ibn Abbas ana ra'ayin shi ne fa inda shi kawo amma ko akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda shi Jabir Abdullah iya da hadisin manzo Allah ce yace ta kan akhir amrayn zalama tarku rudu ce karshe manzo Allah sallama ya faɗa haka nan amma karshen al'amarin a magana biyu a sake arwalla ta abin wuta taba da a bari ce karshen lamarin manzo Allah ya fasa an masa arwalla akan cin abin wuta taba shikenan an samu hujja sai a ji magana ta kowace ne ta abu hurairah shi da mun ra'ayi ne cikin abu hurairah ya ji amma an shahi hukumcin an shahi shi kenan aka samu haka nan sai kullun ka rike magana haka cewa wace magana ka samu magana iya wata ka samu karo da wata yake gama gane wacce ce mahuta misali abdullahi don wani magabata su a wajensu ba wani wani suka ko na babata wani dan ka ce maka ba haka bane ba su a wajen magabata bai haka bane ko tabiyai san ce kaza ce ba kaman ka ce a wani ba haka bane ba ba wani ga makina ne ya soke ni wani bane ilimi shi ya yi ilimi ba haka bane ba kuma za a dauka abun ai wani ya wani ilimi ko da ka a yakan yi ni ban gani ba shi ya gani ko da mu wayi ba mu wayi abu na magana ce iya wani na shi biji ba ba bane ba na ilimi wani aka ce wani hannu mu an doka ake kafata wani sabana ka hujja saman taka ya ce haka ilimi ne ba haka bane ba he ka yi mutum ilimi kama ka hujja da kai baka ita karanta wai kai ba karanta ba shi kenan abdullahi bin abbas mas'ala ta idan mace tana cikin idda mijinta ya mutu sai ta aihu kasa da wata hudu da kwana goma da Allah ya ce mutai a cikin littafin Qur'ani ibn abbas iya zama ne abu hurairah iya zama ne ko ne zo tambaya me za ka ce ibn abbas sai ce za ta yi idda mahi tsawon abada ajalai ne abada ajalai ne ma'ana ko ta yi wata hudu da kwana goma bayan shi ma'ana ta aihu in kuwa ta yi ƙasa da wata hudu da kwana ta aihu shi a jibin abbas in dai ta aihu ƙasa da wata kwana goma kurin ba magana idda ba ta ƙare ba a wajen ibn abbas dole ka yanta ta ayi kura inda ba ta hudu ba ta hudu kana goma sai anan a shi anan ra'ayin abu huraira ne anan ma wannan ra'ayin ra'ayin ra'ayin mana ka ra'ayin wannan ne ibn abbas shi abu hurairu ya ce a ya ce zuna abin za yaro shi iya ga hujja ya za a yi shi abu shi abu hurairu kama gani abu hurairu kama gani ibn abbas ta yi to aini ina ga Allah subhanahu wataala iya cewa ulatul ahmar ajadahunna inda an hamdahunna shi an ibn abbas ne yayin wa'ada shi yace duk da abu hurairu abu hurairu tiye ne babban na kan ibn abbas amma duk da yaro ne iya da wata hujjar shi bai ce ba ganin abu hurairu ne yaro ne hin kyale yace a'a he ta da fatawal abu huraira ta cewa abu adal ajalai da ce ni ina ga idan allah subhanahu wata'ala astagfirullah shi magana kenan mutum uku ne abu huraira da muhammadu bin musamman aka ta wannan abdurrahman bin salama bin salama a wannan aka ta wannan ababin da basu ba wannan ɗabdan bin auf Abdurrahman bin Auf Abu Salama Abu Salama bin Abdurrahman shine shi tabi'i ne Abu Salama bin Abdurrahman shine Abu Huraira kenan wannan yake cewa Ibn Abbas ya fatawa shi Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf ya tada shi tabi'i ne ya zai fatawa sahabi kuma sahaban ma kuma Abdullah bin Abbas ana sanan sun musul annabi ya mai ya mai shaida akan ilimi na na Qur'ani sauransu amma shi Ibn Abbas fatawa Abdurrahman ya tada Abu Salama ya tada to su biyu ne wannan tabi wannan sahabi ne yaro ne shi amma ce me yasa ce saboda yaji Allah mai girma ce duk mutum mai jiki inda ta kunta ai shi ibnu abbas ya dauka wannan akan saki ne banda banda banda banda banda mutuwa ana abu hurairah ta ne gaskiya ina goyon ba ra'ayin wannan yaron abu hurairah eh yace ina go ina ina tare da wannan yaron ina goyon ba ra'ayin yayi ka wuce ibnu abbas to a za anan kowa ta fa'inta cika wannan shi ibn abbas ya dauki waccan shi wannan yaron ibn abbas ya dauka waccan aya tana bana ne akan sake kuran ba cikin ita kuma magana magana idda Allah ta wata da kwana goma ya tsaya nan shi Abu Huraira ya ba da kari akan magana Abu Salama ibn Abdurrahman to yanzu ina marwara take kaga annaba mai cewa turi da wani ko hanzu ba magana manzon Allah kan magana ita za abin za a ta gida a ta cikin gidan shi wajen wajen matan Abu Salama a wajen umatul mu'minin a ya tambaye su sai a wajen ummu salama aka zo aka ce ga rigima da ake a masallaci tsakanin abu huraira tsakanin ibn abbas da abu salama na abdurrahman ta ce to wannan gawance da ta aihu da mijinta ya mutu kwana arba'in ta aihu manzan sallallahu alaihi wasallam dan ta yi kwalliya ina ga akwai abu sinabil ya mata inkari to zaki kwalliya kwana arba'in ke ciki cikin inda ta ce na yiwu ya ce aaa ta ce ya rasulullahi ka ga abin da abu sinabil ce ya hana ni wai in yi kwalliya ba na yiwu annabi ce zo annabi ta ce kashe manzan allah shi ya mata ba zai wuri ya fito manzan allah ya mata arme da wani cikin kwan bayan kwana abin da ake wata yanzu ba an ƙara gima ba rigima ta ƙari manzan daga abin da yanka ka yi shirka ke nan magana ce ka rike magana sahabi da abin da aka ce yakan sahabi ya fatawa kan fatawa kan iya ya kuskure za ka ce aka samu saɓanin saɓe guda biyu ba ka iya ture wani ƙaƙarin hujja kuma an ce sahabi ya kaza ya zama a cikin murfi manzan Allah ce a nan kenan na manzan Allah shi ne a gaba ta zama zo na masaloli na maganar kayan sallah a gida ka zo ka bi liman wani ba mai karanta kowa ya yarda za ka yi magana da take cewa Allah zai zaɓi guda hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud cikin sunan tirmizi haka imamun nasa'i haka imam ahmad ya karu waya wani manzan sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya kare sallah asuba ce sai ya ga nan cikin akwai sun cikin bulugumara sai ya ga wasu mutum biyu a tsaye ana in sallah kare suna giya suna tsaye sai manzan Allah ta yi wannan aje a kawo su to su suka manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo su su kakarwa kakar suna su kakarwa shi ce ta karɗo fara'isu ma karɗo fara'isu ma suna karkarwa karkarwa sun tsare an mace aka wasu sai manzana ce musu ma mana a kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu suka ta karsalle na fi rahali na sula mun sallah a gida ya ce fala ta fa'ala kaku ƙara haka kaku ƙara haka ya ce idan kun yi sallah za su laita mafi hali kuma ko kun salla a gida suma atartum ma ku samu liman suma atartum al-imam ku samu liman iya sallah fa salliya ma'ahu ku sallah tare da shi fa innaha lakuma nafilatun wannan sallah da kuka yi da liman nafila ce ban ga da zuban wannan kai ba ta Allah zaba Allah tana zaba Allah tana zaba ta farko ce ba wa abi da yake farilla Allah ce annabi ce wannan tabiyin nafila ce kaga wasu ba magana cewa ka ce ai ka Allah zaba da ya tana Allah zaba ta farko ce gurin wannan zaba ka lada gurin ladan kasara ta jama'a haka akwai cikin cikin wannan cikin sunan muslim cikin ka sai muslim hadisan abu zari ne da mazala ke ba labari cewa za a samu wasu shugabanni za su zo za su rinka jinkirin sallah a lokaci abu zai ya rasulallah idan wannan lokaci ya same mu da irin waɗannan shugabanni masu jinkirin sallah a kan lokacinta ya zami ya ce fasallu fi bitu fiyokata ku yi sallar ku ana hadisin ku yi sallah a lokacinta a gida a sirin karihe kai kayanka sun musallu ma'ahu kan muka zo a yi sallah da kai don ita da su ya jama kan ga bala'i ya wace kayan kayan ko kaba kai zai shugaba ko aka zama amma fitina ka zo ka yi da su ya ce fitsalin masu matan ku sani wannan tabiyin na fila a takaice kurin idan ka yi sallah a gida farilla guda ta ga ta ta wannan ana so ka yi matana matsayin nafila cewa ka Allah ya zaɓa ko a zaɓa wantan annabi ya bayani su waɗannan kan basar masaniya kan haka shi da suke cewa wannan bayani na kabar ma Allah zaɓi kuma sai da yazid ibn asaw da shine ka magana shi ke ba laban kuma abin ya tabbata ta wannan hanyoyi da muka ambata yanzu da kenan a takaice ba lahi kai sallah to illa ko mas'ala zamu ji yanzu muna cikin mudata Imam Malik akwai wata mas'ala to sallolin ko ce ce zamu ji a gaba yanzu dai kenan abin da zamu rike wannan ruwaya ta Abu Abul Ansari yace wani mutum yace mishi faqala inni usalli fi baiti ina salla a gidana thumma atil masjid kuma zan zo masallaci fa ajidu al-imama zan samu liman yusalli iya sallah afa usalli ma'ahu zan yi sallah tare da liman faƙala abu ayyub na'am cimshi fa salli ma'ahu kai sallah tare da liman fa inna man sana'a zalika wanda ya haka yayi a gida ya zo bi liman fa inna lahu sahmun iya da kashin lada ko raban lada ko tayi samun jami'in ko tayi misali samun jami'in daidai ko kun tayi iya da ladan jami'i da akai shine magana kirana ko mun ce wannan ruwaya amma da ifa ce ta ƙarshen wannan وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا nan wata fiƙi wuce ta harko ta abdullahi bin umar abdullahi bin umar yake cewa man sallar magarib wanda ya sallaci magariba eh aw subu ko ku sallar asuba summa adraka ma ma'lima sai ya samu ya samu a ce ya samu kin bayan ya gida ya samu liman bai ba magariba ce ko asuba ita wannan fala'i da lahuma kai ya sake su me a nan maganar ganin ɗokan ba a yin nafila a bayan sallar asuba ba a nafila a bayan magarba ba a nafila aka ce kayan magarba don shi iyakan masu ganin Allah zaɓa tun bayan baya ko kenan gudun wannan ya sa shi ce ba a yi wannan fa'in da ya ce ba a yi ba a banda asuba banda magarba ban asuba da magaraba su kenan anan shi a wajen shi in ka asuba baka zo ba ka sake ta haka in ka magaraba ka sake ta ba amma me me gabata baya hadisin da Abu Dawud ya rubuto Tirmidhi Nasa'i Imam Ahmad wancan bawan Allah wancan mutanen guda biyu da tafsir sallah ba annabi ta kira wasu a sallar asuba ce annabi gan suna suna tsaye a sallar asuba ce manzo Allah gan su an sallar an kare suna gehi ai ta kira ne bai ce ba ku sallah ba kaza annabi masa wannan wadan kuma ce gaban in kun zo kuma manzo Allah bai wari sallah ba ce ko kun sallah a gida bai ce ba sallah kaza magana ko ko asa ko isha ce kun ko kun sallah a gida ko kun sallaci ku sallah tare da liman kina nan bai kaide wata ba nan ma fa'ita ta Abdullah bin Umar kuma mun ji hadisi marfu'i wanda ya ture haka kin wanda ya tabbatar da asaba ma'ana eh shi nan fiqhun kenan ta ba asuba banda magaraba haka fiqhun Abdullah bin Umar take ciki sai ta sunan ba a sake su kala malik to ana ce me yasa bai kama ba al'asar ai akwai al'asar mutum masu kala asar shi a janta fikin ibn umar shi a wajen shi akwai sallah ba al'asar shi zake nan ba lahi bane ba akwai kayan ta akwai bayan ta a fikin shi yasa kenan biyan karan bai kala asar ba nan ba sai shi kuma imam malik mai littafin kenan mai fikin kala malikun imam malik shi kuma ya ce wala ara ba'asan an yusalli ma'al imam man kana qad salla fi baiti illa salatul maghrib shi malaka magraba kadai hudda kenan ko ce za a yi amma banda magraba fa innahu idza adaha kanat shafa'a fikin malik domin in sake magraba kenan za ta zamanto magraba raka uku ce an aka yi raka uku nafila kenan an mai da sallar magraba shafa'i mai shafa'i abinda yake ba mana wanda yake kenan amfar kenan akwai amfar kenan shi marako ta ta kuma amfar ce amma amfar ta kenan far kenan ta koma bi kenan to shafa'i su manzo akwai ruwa manzo ya ce magariba ita ce wutrin nahar wannan ya tabbata haka nan a salloli magariba ita ce wutrin sallar rana kamar wutri ce to an kai ka raka uku ga uku ga uku nawa shidda akwai mara ba mara wannan fikirin tumalik ya ce bada magariba Allah ya gafarta musu duk wannan fahimta ce ta wasu abu amma mun ji dai nasi shi manzo Allah bai ware ba kashi ma nan shi kanshi malik kaga ya karo shi ka hadisin ne ibn umar shi ka hadisin ko amma ya saba mishi ko shi ka ruwai ta ibn umar ya tabbata mun ga ra'ayin shi amma shi kuma ya ce a tunda ba a ce manzo Allah ce ba ba ce manzo Allah ce ba sai shi sai ya aje ne ibn umar shi ma ya kana shi ya ga fahimta shi ta ibn umar ya hudu kuma kuma ga zama koma can tushe gaba daya sai maka kun ko jana yi Allah gafarta musu shine magana cikin nan ana Abdullah bin Umar kana ya kula kasance iya cewa man sallal magriba wanda ya sallaci magriba aw subu ko ko sallaci sallar asuba summa adrakahuma ma'al imam kuma sai ya riski wannan salloli guda biyu tare da liman fala ya'udu lahuma kai sake su in Abdullah bin Umar qala malik shi ma malik shi kuma yace wala ara ba san ban gaban laihin an yusalli ma'al imam ya salla tare da liman man kana kar sallah ko ka sallah fi baiti a gidanka amma illa salatul maghrib sai sallar magriba kadai ce kiran ba an yi ba fa inna domin idza ada in sake magriba kana shafa'an ta ya shafa'in sallar magriba shi kun ba shafa'in ta wannan fiqi malik kenan wallahi wala sai al'amalu fi salatul jama'a yanda za a yi wanda yake jagorancin jama'a ya kamata ya yi da su ganin mutane hawa-hawa ne da mai rauni da mara rauni da kaza shine mas'alar yaya zai yi da mai sallar jama'a yace haddathani yahya an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha salla ahadukum bin-nas falyukhaffif فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا سلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء أبو هريرة كيتشوا من زانا صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سلى أحدكم بالناس إن دينكو زي سلى كمتاني كده زي جاغورن كمتاني فليخفف يسوقك فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير دوما أتكي متاني akwai mai rauni akwai mara lahiya kuma akwai latijo akwai mai rauni wani bai iya jimawa a tsaye misali akwai wani bai lahiya ne ƙarin aka yanzu wani kuma tsoho ne ya tsuwa da haka ya ce wa iza salla a harkun da nafsi in za ka yi salla kai ɗaya falutawil masha ka tsawaita yadda kake so wannan haka halin mutane illa nan ya za a yi magane wannan magana a aikace ba ta yin sauƙaƙawa ce mu koma shi wanda ya magana ya yake sallar shi don shi ya tsara mu shekantar da mu da yin hakakin don wasu ɗauka wani magana a yi sallar express da gauga abu buga ƙari wani ya tsananta wani kuma ya sauka da yawa yanzu yau mai yake karanta a sallolin shi mun ji dai inda abin da ya karanta kuma ya dace lokaci zuwa lokaci yakan bambanta wani lokaci ya yi doguwa da yawa wani lokaci mun ta kanta ya kanta araf wani lokaci ga su da wata ya yi faɗa ga ma'az bin jabal ya karanta bakara ya ce karanta suratul ala sabbih suratul ala suratul shams da suratul layl da su duhana da ya mishi bayani ga abin da ya kamata karanta maimakon dogon sallah ko ya ji hankalin shi karanta da wani surorin har suratul ala ce ko da wa shamsi da suratul layl saboda wace kakan da sama wannan asalin isha ce mana ishara kaga wannan yayi wani abu da ya galza kaga akwai lokacin ya dare don su dogo sallah wannan a takaice iya sallah hali zuwa hali kuma kai aiki da mamunka ta babban abu kai aiki soya bayanka akwai tsakasa ta da matasa ne kurin kasan kun gasar duk zira ta ne matasa ne masu gudun banza mutum ya titi ya gudu ya yakan ba shi ne duk gudu ya zuwa a kasa da sa gudu shi ne gudu kurin mutu jiki da kure ki to da kai lasalam awo da ma kaka sai ka zai titi da gudu ya awo guda ya gudu ko jihin maru ya gudu kaga wannan kaga babban matsala ire-iren wannan amma wannan sallama da kai ana dukawa ran an haka an Allah Allah tashi ga su ga su da kusan ka ga wanda ke ya ce ashe annabi tarwa annabi ce kai aiki da mamanka kun kai aiki da mamanka wajen da za ka yi barin wannan kurin abin da kanta da mun dai kurin ta ce kurin kenan ka yi bakin kaka gallaza musu in za ka ci sun misali yan balle yanzu wasu a nan wajajen mu asali mun taso sallah a zuwa al'asar isha ba mu wuce minti hudu minti uku zuwa hudu in ta yawa hudu tsawonta na hudu yau zaka sha muka zarsa muka rufe minti goma ko sha biyar haka ta yawa ba iya ba ba ka sawa ba dan kara da minti takwas goma amma ka tsawata da kai minti sha biyar kaga dai dole sai ka huta bai saba haka ba sai ka rabu abin hankali har dai a bai tai gaskiya dan kaka kore mutane su kasa sai yace wa haddathani an malik annafi annahu qala na gwataran akwai wannan murgani Allah cikin shi mallan sha'ihu na maradi wacce da ke zawa nan iya magana a tubin ka zo aka yi aka ce yanzu mu zo a yi sallah aikace ka yi karanci abu za ka tasabi uku dai ka yi alfatiya ka sura ka da wuya ka sa minti takwas da wuya in dai da wuya ke nan alaga minti takwas in dai sallah aka ce aka hudu da yi aka aikace aka sake aka yi kun da wuya zai kasa minti takwas a yi fatiya a yi sura gajere ba dogowa ba a tasabi uku da ta so in sallah da a ce tsakatsakiya sauran sallah ta samu sallah ba ya ba express kuma ba a ja ba a kenan ta kasa da mutu takwas kenan daga akwai kare matsayi abin kware ma gaskiya misali ne ba da gwana allah shi kan shiga wata mushi sai da ma shafiya cikin malamai gaskiya wanda duk da a nijar cikin malamai suna na harkoroko wanda allah ya san da aikinsa gaskiya allah kai sa gaskiya ba wani sa aikinsa kai allah kuran sai wanda ya san su ya san abin suka yi farkon suna tana sabuwarta na maradi ne ya samu su samu jarabawa suka rike wuta kuma cikin malamin suna suka fara gano ta ce hadisi da in gaza bai ganta ba a nigeria ko a ta nigeria bayan shi wajen gano ta ce ruwaya da shi fara bani ta sila sayya shi fara bani sila sayya wajen katurbantis katurbansu shi har ba ta yi na sai ya yi ba aro ni sai sai su kuma ba ka zo kan baba na dan su kuma sai aiko mini kurin ko aiko mini sai kurin dan su kuma aika mini sai kun aiko mini take ya samu iya da dan abakan almajiri masu hali duk da kun sai masu sai babu a Najeriya ba sa wa Najeriya ya Saudiya amma akwai aurin shi ban Allah da zai kun sai aiko mini iya cikin wani su har gano ta ce magana Allah ya cika gawata mishi sai eh ina ne wannan mana abubakar ne zana maradi a iya cin almajiran shi ana abubakar shugaban malamin maradi yanzu almajiran shi ne da shi kan shiga wata yanzu sai haddasa ni wa haddasa nan da mun kare ko wannan ruwaya cewa dai wannan ruwaya bukhari ka ta musulma kawuta ta bayan imam malik wa haddasa ni an malik an nafi annahu qala قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه نعم abin da yake ba labari nafi ke cewa mun tora abdullahi bin umar na tsaya a bayan abdullahi bin umar kiran su biyu ne ya zo tsaya a bayan shi bayan abdullahi bin umar ya ce fi salatu bin salawa cikin sallah cikin salloli bai ce sallah kaza ba cikin salloli da aka salloli a cikin wata sallah dai na tsaya bayan shi wa laysa ma'ahu ahadun ghairi babu kowa sai ni fa khalafa abdullahi bidi abdullahi ya meka hannun shi juya hannun shi fa ja'alani hizahu ya kawo ni dabrakin shi ko tekin shi dabrakin shi kenan nan kamar da manzon Allah ya Abdullah bin Abbas muna ruwa ta Abdullah bin Abbas inda shi anan bai kata baya bai da Imam Malik akwai ruwa ta Abdullah bin Abbas ana Bukhari ka Muslim ka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas ya tsaya anan kinshi daman hagun kinshi yace manzon Allah ya kamo ne mai doni daman shi kan ta wannan ruwa baya to nan da kenan mutum su bi da liman yana kawo shi daman shi akwai mas'ala da ake a yanzu ta maganar damar liman ko dama masallaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahara cewa inna lillahi wa malaikatahu yusalluna alam ma yamna sufuf ko alam ma yamna sufuf ne ba fitarwa ko ma yamna masajid kai manar ruwaya dai annabi ya ce Allah iya salati ga ga dama masallaci dama masallaci to wannan ruwaya bata inganta ba wata ce da masallaci abinda aka samu ya inganta cewa ɗaya cikin sabai kace suna son tsayawa a damar annabi in ya sallah da daga ya juyo su har ga ido hudu da shi to wannan yasa wasu ya suki wacce ruwaya ta shahara an zo ya gargima a ina za a fara sahu a can dama ko a nan dama ko ba liman an kace dama masallaci kai liman yana tsaye nan dama masallaci sai ya can ka sahu to za kalla wa za kalla an kace koma dama liman yana gaba kai ka koma can ka koma can gaba asalin sallah asalin sallah mun zan ga cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi asalin an sani liman dan kai koyi da shi kina asalin imamu zai tsaya bayan liman ya ga abin da liman ke ko hadisin Jabir cikin sai Muslim ya bada wata ran Annabi sallallahu alaihi tare da wani suna sallah iya damar shi he na zo na zama na biyu sai manzo Allah ima hin zo shi wanta iya damar na koma hagun baka sai tsaka yace sai ya kamo hannunmu duka biyu sai mu dan bayan shi kai tsaye tsaka muke sai tsaka muke kallon shi ya ce anan ya ce su koma damar shi su koma su koma damar mu ta bayan bayan bayan shi sam shine har wannan dai magana cikin sahih bukhari da ya babe na imam al-musajid damar liman da masallaci abin da hajjaka na akwai kuskuren magana babu ruwa da ta kawo damar masallaci shi kuma damar liman inda mutum misali shi ɗaya ne amma shaman da mutum ɗaya babu nasin da ya kawo cewa a ce jama'a ne a ce koma dama a takaice dai kullum mamu ba liman ki ba in ka ce can dama akwai matsala ma kana can liman iya nan bulayin da yake da gidan liman ba ga abin da yake ba ga da ka gani ba sai nan da ya ce kenan annabi kenan in mutum shi ɗaya ne a dama liman yake mutum biyu sama da biyu bayan liman haka da sai dama suka nasin zai haka nake wa haddasa ni to nan da ruwa da hadisin sahihi sai hadisi ne amma illa cewa hadisi ne maqufi wa haddasa ni an malik an yahya bin sa'id anna rajulan kana ummu an-nas bil aqiq fa arsala ilayhi umar bin abdul aziz fa nahahu قال مالك إنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه وأن رواية تا يحيى بن سعيد yake ba labari shi ma yana hadisi na nan shi ma makato dan tabi'i na kalan zuwa abin gashi ba sabi bane ba ba manzan da aka ce ya ce ba abin da yawa kana ce kana rajulun ummun nas an rajulun an rajulun kana ummun nas bil aqiq wani mutum iya wa mutane limanci ake sunan wani wuri a madina wata unguwa ce a madina fa'arsar ilai umar bin abdulaziz fanahawu umar bin abdulaziz shekaru musulmi a wancan zamanin umar bin abdulaziz sai aika ya hana wannan limami limanci to wannan shi imam malik ke gaya maka me dalilin da umar ya hana umar bin abdulaziz ba bin khattab ba me umar bin abdulaziz me dalilin da ya hana wannan limami limanci sai imam malik ce innama nahahu ya hana shi ne li'annahu kana la yurafu abu ba a san baban shi ba kenan dan zina ne asalin a malikiya ake kawo maganar dan zina bai da zuci wannan magana nan imamu zakani ya kama ganu da yawa na me dalilin haka a shar'ance a tawilin wasu ce saboda mutane kasu rika aibanta limaminsu kada san ɗabi'a mutane suna aibanta mara uba su ɗauki zini shi daidai ya ka ya kawo ƙarshen lamari ya ce ɓangaren ba wani dalili asa babu wani dalili a shar'ance da za a kawo wanda zai hana mara uba limanci in ya zama to mai karatu ne bifiƙi ne ya ce dalilai tabbatu a manzana salama kuma abin da ya sa shar'i limanci kurin karatu ne fal'imu kuma a ƙarƙar kitabin la ina karan kuma da Allah ta ƙaku mai karamci a wajen Allah mai tsoron Allah faruwan Allah ɗan wane ne jikan wane ne wani tsakaninku ne wannan ɗan waye wani jikan waye wani sharibu ne wani tsakaninku ne amma a wajen Allah ce a karan kuɗin da a wajen Allah ina karan kuɗin da Allah mutane mai karamci a wajen Allah a taƙa kunkura mun tsoron shi ne kuma ga ruwa ka nasu qur'ani la ta zuwa wasa tawata ukhra Allah bai kama lahin wanda lahin wani lahin uwan shi ne كما زال سلم يأتي ليس ليس لابن زلم سنوزل أبيه شيء فتروا يتبت ما زال يأتي سلم هو بس تكون سلسة هنا البني نزنا بيد علاقة لهم وانش بيد علاقة رسو bayan haka yan abin abin zamu sani shi a shar'ance Allah bai zalunci bai kawo bilan wani shi shi nake cewa su uwayen na zamu ci a Hausa inda za adalci su a shagu su ne shagu suka shiga daga ko shiga daga shi ya shiga daga uwayen su ne suka shagantaka ke su ne shagun shagun za ce to su shagun da suka shagantaka suka tuba Allah sai gauta musu isa ta aljanna amma ce wasu kuma wasu bai sa aljanna na kuwa kuma matsala a ce shi wanda aka yi shagantaka shi bai yin komi wajen Allah ba bai ma Allah komi ba uwayen suka suka yi shagantaka aka same shi amma su ma masu shagantaka idan suka tuba tsakaninsu da Allah suka gyara addinin su sai Allah ya tuba su isa sa aljanna amma da sai mara asali mara tushe na kayyama ga shari'a cewa ɗan zana bai shiga aljanna haɗiya bakwai na shi wata ruwa haɗiya bakwai na shi haɗiya bakwai sai ka ɓarna cikin al'umma suka yaɗa al'umma to kai kaji haka kai ɗan zana ne kai sallah mai zana lamata a cikin mutane an ci haɗiya na bakwai mai zama zana zana baka na wahala aka gina ɓarna ya shiga ɗan zana ya sata ba ruwan shi a cikin mutane an mace za ta zina ce dama wai an ce haka ta ce mai zai ibada maka na wahala an ce ne alwuta ce ke yadda ya shiga ta zama ta zinata ta ce tun an ce ne alwuta ce mai zai to haka aka sa kan mutane a suka lalace su lalace ko an ce su tuna kaɗan mutane kawo kan wahala tana kaɗan mutane har ɗanka bakwai ma bakai ba to wadda wannan ƙarya ce ƙarya ce da ba ka sai wani ba Allah bai kama da wani idan Allah yi kunya in yi zan bawa na ƙwarai ne bawa da kamar kone bawan Allah ya shiga aljanna ka gaja kai shari'i ne ka shiga wuta muka ba Allah ba eh kai ma wani shari'i ma umman kai shari'i ne ma ko Allah ba sai Allah sabaka rawa Allah shari'i maka ba Allah ba na wani ba wani da shari'i maka ba Allah ba annabi ce ma fatima ki tambaye ni abin da kiso na nawo in baki tsakanin kin Allah ki kare kanki ki kare kanki azaba Allah yace ya ahlul bait ku yi hankali kada a zo kiyama mutane su zo ta aiki ba ku zo ta aiki ba ku yi hankali faru Allah da dan wani jikan wani kun kai aiki kurin ka bauta ma Allah wani abun lalle ba daɗi akwai matsala cikin rayuwa na asalin nasaba amma idan Allah kaddara mutum zo na hanyar kar ka samu kasala tsakaninka da Allah tun da Allah kadar ya zo ta haka nan kai samu in dai Allah ne ake wa ka bi Allah ka yi ai da kowa ke ka yi bawa nan Allah kullum a wajen Allah na Allah ba kowa a gidan aljanna kamar ba gidan aljanna ko da ba nan da da san san kamar tushe aka aka ta yi su kullum cikin al'umma ta har a ce wai bai limanci kuma su kansu a su marke ta suke yi makaruhi ne a sashi liman ratibi to kace ana aka an tamu malakawa su ko sai suka ta ayi kamar bai ba limancin bi ba a'a su mata suke makaruhi ne a sashi limami ratibi ba shi magana ce limanci bi ba a sashi limami ne da kullum suka ce makaruhi ne kuma shi ma babu nasu ga bazan da Allah ya ku ba magana masu habi nan ba cikin nan ba sahabi wa ba sahabi cikin wannan ba sahabi ba sahabi Allah shi da mu sai yanzu nan sai babu sabo salatul imam hu jalis sallar liman a sallar a zamne a zamne in liman iya zamne yaya za ku yi haka ne in liman iya zamne ya za ku yi liman ku misali bai lahiya ya kasa tashi ko ku daman bai tashi ko daman bai tashi kun zai sallah ya za a sallah sai mu ji ya yi abin su حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا أثبت لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا أنس بن مالك يتشوى من زعل صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ya hau wani doki fasuri ya haɗo daga kan dokin fajuish ya jirɗe ya yi jirɗe mai jirɗe shikul aiman ɓangaren shi na dama an ce gocewa ce yi shirya ya jirɗe ya ce ya jirce fata hata kurji to kenan ya kasa tashi fasalla salatan min salawat a cikin salloli da yake ya yi wata salla huwa ƙa'idun iya zamne in ji an anas ibn malik ya ce mu kuma anas ya ce wa sallaina wa ra'ahu qu'udan mu ma yi muka salla a bayan mu muka zamna muka salla a zamne a bayan shi falamman sarah da ya kare salla ya juya sai ke karantar da su ya ce innama ju'ilal imam liyutamma bihi dama kurin an sanya shugaban salla liman dan a yi koyi da shi an ce liman kira an ce shugaban sallah ko an ce shugaban sallah dole ba sallah ba ka ta wai wani kisa ake bada a Najeriya ana yakin wannan ake na ba sasa da kirista da musulmi he wani wani he shugaban sallaci ya saka musulmi sallah sallaci ko me kake ta ina ce dole ba sallah ina ce dole ba sallah dole sallah ke ni da sallah ba ka ce kai shi ne shi kawai shi ne wai eh dole ba sallah bisabili bisabili ce liman dole ba sallah yake cewa ga ce kuro arni ne ku gaba shi kuro wai wace ya ce innama ju'ilal imam li yutamma bihi an sanya liman daman dan ayi koyi da shi abin da ya ayi ya ce ga musu da haka fa idza salla qa'iman idan limamin ku ya salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi salla a tsaye wa idza raka'a idan yayi ruku'i farka'u kuma ku yi ruku'i kin bayan yayi wa idza rafa'a farfa'u in ya dago daga ruku'i kuma ku dago wa daga sami'a sami'a lillahi min hamd ita sami'a lillahi min hamd fa qulu rabbana wa lakal hamd ku ce rabbana wa lakal hamd nan wuri ne wanda malamai ke kai da kawowa cewa ya ce in ya ce sami'a lillahi min hamd ku ce rabbana wa lakal hamd tunan kenan mamu an raba aiki liman zai ce sami Allahu liman hamidahu mamu ce rabbana wa lakal hamd wannan magana malami irin su Imam An-Nawawi irin su Albani irin su Usaymin irin su Hafiz bin Hajar da malamai kan wannan mas'ala suka ce wannan hadisi wannan kalma ba ta raba aiki liman da mamu sace saboda anan menene asali annabi sallallahu alaihi cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi cewa nan sallah ya tabbata manzala idan iya sallah da me yake tashi iya tashi da sami Allah liman hamida in ya mai kitse cak ya ce rabbana wa lakal hamd ko alhamdu rabbana lakal hamd da inda yake yi to shine ma wani yake cewa nan me ya kawo annabi wannan magana saboda ya karantar da su da damun annabi abin da ake ji da yake suke ake shi ta wani tasawa ya ta da wannan kalmar ta sami alimin hamdu suka tasa wannan kuwa tana ta rabbana wala ka hamdu bai bayyana ba zai sai da kyau iya tabbatar su akan haka ne kuma ba kwarai akwai mu na aka kama ganin sa tare da wani malaman daga imam sudi littafi na musamman imam sudi littafi na musamman kan hujjoji na ba bambanci ko zai hudi illa rigima cewa daman shi ladan ko mamu ba bukatar sa bayyana na'am kun kai liman ma kai zaka hudin kanka dan ma ka bayyana wallahi a rigima na wani kamar kai ma zaka hudi da ni mace ku yi sura da nake shi wani abin da yake shi abin da yake cewa yan wallahi cikin tumal minna yace to idan an ce ga ta liman ga ta mamu to ai manzon Allah sallama shine liman kuma wannan kalma ta bata ruwayo da ingantattu iya gama dukkan biyu biyu ki gamawa hata kenan kai ma za ka hudi an kwace to mai to da me yake hudi ga mutum da me ake tasawa daga rukui annabi da me yake tasawa ya tasawa da sami Allahu liman hamdu da tasawa tarabana ka hamdu ana ke ta ana ta ba an tsaya a takaice gaskiya ne malaman ga muku Imam An-Nawawi su Imam Albani su su malaman dai masu takin hadisi gaskiya sun tabbatar da cewa wannan kalma kowa zai hudeta illa shi ma mu bai bayyana ba to yace dai a nan dai abin da su makawo magana ya ce wa'iza salla jalisan gana kenan in ya salla a zamne fasallu julusan a jama'un kuma ku yi salla dukanku a zamne duka ku a zamne mace wannan ko? kuma wannan ruwaya ta tabbata don bukhari ya kata musulmi ya kawo ta wajen inganci makaranta ta gaba ya ce wa haddasa ni عن مالك عن هشام بن عروة إن جاء الله كما أنت يوم إذا ما كان إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته